الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة عشرين دقيقة جمادى الثاني hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ɗaya ga watan biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu fara darasi na wannan littafi mai albarka na ishadu salik a fiɗin malikiya kenan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما قال الشيخ الشيخ شيخ مالمي الفقيه مثلا فقيه shine wanda ya fahimci addini kenan al'imamu shugaba alhafizu hafiz mai kiyayewa al'alimu masani al'allamatu mai yawan ilimi almuhakkiku mai sakankancewa wanda ba shakku a cikin ilimin shi kamar a hausa a ce wanda ya ɗebe shakku shihabuddin bantarman addini abdurrahman sunan shi kenan na yanka abdurrahman ibn muhammad ibn askara almalikiyu ba maliki ne shi al-Baghdadiyu mutumin garin Baghdad rahimahullahu ta'ala rahimahullahu amin qala yace alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah alhadi Allah shine mai shiryarwa ila sabili rashadi zuwa tafarkin shiriya al'alimi Allah shine masani bima batsana wa zahara da abin da ya ɓuya da abin da ya bayyana ba wanda yake da wannan ilimi sai Allah Allah shi kadai ne wanda yake banta da ilimin ma batsana wa zahara alal itlaqi kuma ma batsana wa zahara abin da ya ɓuya da abin da ya bayyana gaba ɗaya Allah ya san su min ahwalil ibadi na halayen bayi gaba ɗaya din ya ce wa ya lahu ma fi wasu bi nafsuhu ko yawwa ja'ilil ulama Allah shi ne mai sanyawan malamai su zama wasiƙatan tsani ko mahaɗa fi bayanin ahkami cikin bayanin hukunce-hukunce malamai su ne masu sadar da mai neman bayani da bayanin misali wanda yana neman ya samu bayani kuma ga bayanin ta ina za a haɗu malami shi ne a tsake shi ne mahaɗa shi za ka zo sai ya sada ka da bayanin ka ya zama shine wasiɗa. Shamaki a shamaki kuma ya shiga tsakanin ka kenan. In ka ce shamaki tsakanin ainihin in ka ce shamaki ya zamo ai ya shiga tsakani shi shamaki ai hijabi ne wanda zai shiga tsakanin ka da abu kai saka taba mun ba. In ka ce wasiɗa ko me haɗa ka da abu. Yawwa. Aha. fariki na bima allamahum bainal halali wal haram kuma su malamai su ne masu rabe tsakanin halal da haram su ma fa ba wai da ra'ayinsu ba bima allamahum da abin da Allah ya sanar da su farabihu saboda haka mai riba shine man faza bi mutaba'atihim wanda ya rabanta da bin malamai wannan shine wanda ya ci riba na tafiya. Wal khasiru mai rukushi kuma wanda ya taɓe asara man hada an musahaf an musahabatihim shine wanda ya bauɗe daga abotan malamai wa salawatuhu tsiran Allah wa salamu da amincin shi su tabbata na abdi ga bawan shi wa rasuli manzon shi Muhammadin annabi Muhammad adda'i ila dari salam wanda yake kira zuwa ga gidan aminci al mubashiri mai faranta ciki bi mafiya da abin da yake cikin gidan aminci min at tabdidi na fifitawa wal ikrami da karramawa wa ala alihi da alayen shi wa sabi da sabon shi albarrati managarta al kirami masu daraja salatan wannan tsira da muka roƙa salatan tsira ne wanda tujibu za ta wajabta mazidar fabili ƙarin falala wal in'ami da ni'imtawa lahum gare su wa ba'd bayan gabatarwa bayan basmala da hamdala da salsala fa innal walada sa'ida ka san kowane mai littafi musamman ma a littafan mu na malikiya zaka ji ya gaya ma dalilin yin littafin shi tun daga ashimawi zaka ji ya ce sa'alani babul asdiqa wasu abokanai ne suka roge shi in ka zo in ka zo izira zai ce wata makaranta yayi wa in ka zo risala zai ce wani malamin qur'ani ne na karantarwa ana yawan masa tambayoyi na addini shine yazo a dan mar littafi wanda zai dogara da shi ya rika koya wa yara kuma ya rika amsa ainihin tambayoyi da shi Na'am.
to shi ma wannan askari yace abin da dalilin yi yace fa innal walada sa'ida lalle al walada wannan yaron as-sa'ida wanda yake sa'idi mai arziki wanda ya nuna alaman yana da arzikin lahira Na'am.
wato wannan yaron wasu malamai malamai dai suka ce ba a san waye yaron dan gidan waye wani yaro ne kawai shi ya ci alwalada wasu suka ce dan shi ne ɗaya daga cikin manyan ƴaƴan shi wasu suka ce ɗaya daga cikin ƴaƴan shi wasu suka ce almajirin shi ne wasu suka ce dan unguwa ne kuma ya ne kawai dai wani yaro ne Na'am.
waffaqahu Allah ta'ala wanda Allah ya masa muwafaka ko kuma addu'a ne Allah ya sa ya dace Na'am.
lamma rahaka sinar rashadi yayin da yaron ya gwamutsi shekaru na shirya ma'ana ya kusa shekarun shirya wana haza ya kusa an yanta zima ya zuru fi silki rasha- fi silki a, an yanta zima ya tsaru fi silki ali sadadi cikin zirin ma'abota katari lokacin da yaron ya kusa ya tsaru a cikin zirin ma'abota katari ma'ana lokacin da yaron ya kusa balaga sa'alani sai ya zo ya roƙe ni ya tambaye ni Na'am.
abin da ya roƙa shi ne an aba alahu kitaban in aza masa wani littafi amma shi littafin yana da nashi ainihin sharuɗa ko kuma nashi sifofi da yake so in yi masa irin littafin ya ce littafin da yake so in masa Yaron ne.
yaron ne kwarai yaron ne da ya zo a karamar kallawa ina so ka mun wani littafi Na'am.
amma littafi kaga ya ce an aba alahu ya ce malam kai littafi mana wanda duniya za a'a an aba alahu Na'am.
ce in masa littafi Mm.
kuma littafin yadda yake so ya kunu ma'a kasrati ma'anihi wa cizon lafzi littafin ya zamo mai gajeren lafazi tare da yawan ma'ana kaga wani littafin zaka samu yanzu za karanci amma dan ma'ana kaɗan ya kunsa Na'am.
wani kuma zaka yi ta yi kai ta amma in ma'anonin kaɗan wani kuma yana da ma'anan amma kuma littafin ya yau shi yana son littafin ya zama gajere amma ya kunshi ma'ana da yawa kuma littafin ya zamo kaga baya son yawan surutu a littafi Eh.
sannan sahalar tanawuli ya zama mai saukin dauka baya so mar babban littafi wanda in yana so ya dan sashi a pocket ma zai abin nan mar karami wanda zai zama yana da saukin dauka duk inda zaka tafi zaka tafi da shi Na'am.
wal hifzi kuma ya zama mai saukin hadda kar a mar irin abubuwa na ta'aqid din nan wanda da kyar zaka abin nan in mar wanda duka in ka ga dama kawai zaka haddace shi a cikin sauki Na'am.
yaron da ya gaya min haka fastakhartullah ta'ala sai na nemi zaɓin Allah maɗaukakin sarki cikin Allah ya zaɓa min abin da ya fi alkhairi ko yi ko bari Na'am.
to da na nemi zaɓin Allah kaga kenan Allah ya zaɓa min kasan shi za ma istikhara yawanci a yanzu sai ka ji mutum ya zo wai yana so a mayar istikhara amma wai yana so a gaya mar me alherin aduwa kenan shi istikhara kan ai ka mika wa Allah zaɓi in ka mika wa Allah zaɓi sai ka tsaya ka gani duk abin da ka ji ya ɗarsu a zuciyanka in ka ga kayi din to kaga Allah ya zaɓa ma in ka ga abun ba alheri to Allah zai cire shi a ranka shine kawai Na'am.
yace kage yace sai ne istikhara wa jama'atu lahu hazal muktasara Na'am.
kage yana tarawa ya nuna kenan yin littafin shine alheri tunda da ba alheri in Allah ya karbi siyaran shi ba zai bar shi ba Na'am.
yace wa jama'atu lahu hazal muktasara sai na tara mishi wannan al-muktasara abin ainihin takaita wa lafazi abin yawaitawa ma'ana shine muktasar Na'am.
in yazo bil qaf shine takaitacce kawai muktasar amma in yazo bil kha muktasar shi ma yana daukan wajizan lafzi ma kasrati ma'ani nan yawwa gashi ma'anan yana da yawa amma kuma yana da ainihin gajeren lafazi shine ma'anan muktasar Na'am.
wa auda'atuhu jazilan min al-jawahir wa durar Na'am.
yace ni ma na aza masa na aza wa lissafin nan jazilan mai gwabi minal jawahiri na lu'alu'ai a minal jawahiri na jauharori wa durari da lu'alu'ai ma'ana na yi amfani da ainihin kalmomi jauharori da lu'alu'ai ko kuma jumloli a cikin wannan littafin Na'am.
wasammaituhu sai na ambaci wannan littafin irshada salik ila ashrafil masalik sunan littafin kenan irshada salik shiryar da mai zuruwa ila ashrafil masalik zuwa mafi darajar mazira in dai hanya ka eh, ka biyo hanya ne na neman fahimtar addini to na zira ka zuwa ga mafi daukakan ko mafi darajar almasaliki mazira ma'ana matafiya hanyar ainihin tafiya ala mazhabin imam malik a bisa mazhaban imam azam imam mafi girma abin da yasa yace masa imam mafi girma a mazahib guda hudu da suke tafiya a duniya a yanzu ba imam malik shine jagoran gaba daya tunda malamai suka ce imam malik shi kadai ne wanda ya haɗa kan wa'annan malaman mazabobin gaba daya shi shehin imamu shafi'i ne wannan kowa in yana karanta tarihi imamu shafi'i ya sani zai ce maliku shehi wa anhu akaltul ilma wa huwa al-hujjatu bayni wa bayna rabbi imamu shafi'i kenan imam ahmad kam dama almajirin ma shafi'i ne saboda kaga dukkan su sannan imam abu hanifa ya ruwaici hadisai da yawa a wajen imam malik kaga shi ma shehin imam abu hanifa ne sannan shehin imamu shafi'i ne sannan shehin shehin imam ahmad ne kaga imamul azam kenan shi yasa yace ala mazhabil imam al imam al azam abi abdullah shine baban abdullahi malik imam malik qaddasa Allah ruhahu Allah ya tsarkake ruhin shi wannan wara barihahu Allah ya haskaka ainihin kabarinsa wa alallahi al mu'tamad madogaranmu ya tabbata ga Allah fi bulugi takmini cikin isa cika wannan littafin yanzu dai mun fara amma da Allah muka dogara cikin muna neman taimako ya taimaka mana mu cika wannan littafin wa huwa hasbi kuma Allah shine maishina wa ni'mal wakilu madalla da madalla alhamdulillah farko ne mabu?
eh farko ne dawa fara
أبواب فرقوكو أها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة لا يرفع الحدث والخبث إلا الماء المطلق yace ba abin da yake ɗauki kari da kuma dauda na najasa illal ma'ul mutlaq sai ruwa mai sakakken tsarki kaga maimakon ya ce yarfa'ul hadasa wal khabasa al ma'ul mutlaq kaga in ya faɗi haka ma ai jumlar ta fita to amma nan din yayi hasar ne ba abin da yake ɗauke kari da najasa sai ruwa mutlaqi wa huwa ma kana ala kilqati to menene ruwa mutalaki yace shine ruwan da ya zamo bisa halittar shi yadda Allah ya halicce shi ba abin da ya canza shi ko a sama ya zubo ko a ƙasa ya bubbugo ko a dutse ya kwararo ko ainihin a sandare a sandare narke in dai yana nan akan halittar shi to shine ruwa mutalaki ruwa sakakke kenan ruwan da ba daure shi da komai an ce ruwan kaza ba au ta gayyara ko kuma ruwan ya jirkita ya canza amma sai ya canza bi ma layan fakku ano galiban da abin da baya rabuwa da shi wannan ruwa ɗin galiban mai rinjaye ma'ana abin da ba cika raba su da ruwa ba to dan ya shiga cikin ruwa ko kuma ya canza ruwa wannan ruwan har yanzu yana nan a mutlaƙin shi saboda akwai abubuwan da ba zai yiwu ka raba su da ruwa inda suke ba ka ƙararihi kamar matabbacin ruwan inda ruwan yake ne sai ruwan ya canza da gurin kamar kasan gurin yana kamar madara haka in ka ɗebi ruwan sai ya ganshi fari sol kamar madara saboda yanayin kasan gurin to ka kuwan Allah ya zubo ruwan a sama ai dole kan wannan kasan zai zo ya zauna to yanzu wannan ruwan mutalaki ne ba abin da ya same shi dan wannan gurin ya canza shi ko ɗanɗanon gurin kamar gurin kanwa ko warin gurin kamar ruwan teku duk wannan ba zai cutar ba wal mutawallidi minhu da kuma abin da yake haifuwa daga ruwa din ruwa in ya dade ya dade zaka ga wasu abubuwa a cikin shi kamar wasu tsutsotsi da sauransu to wannan su ma ba su cutar da ruwa mutlaki wa yukrahu alwudu'u an karhanta yin alwala bil musta'mal da ruwan da aka yi amfani da shi kaga musta'mal anan ba wai ana nufin ruwan da aka yi amfani aka rage ba wannan ba amfani da shi ba ruwan da aka yi amfanin ya je ya taru yanzu misali mutum ne jikin shi ba alamar datti karau sai ɗebo ruwa ya yi alwala yana alwalan nan akwai inda yake zuwa yana taruwa yana alwalan yana zuwa yana taruwa ya zo ya ire-iren shi da yawa suna yi ruwan yana zuwa yana taruwa da ya je ya taru da ka ɗebo sai ka gaba abin da ya canza kalan shi bai canza ba ɗanɗanon shi bai canza ba warin shi bai canza ba sai mu ce to miye matsayin wannan ruwan a sake yin ibada da shi sai a ce maka ruhi ne na'am yawwa amma shi ma karancin da kaidin ma a wujudu gairi in an samu wani ruwa to a bar wannan din tun da an yi amfani da shi a yi amfani da wani amma wanda aka yi amfani ya rage wannan ba karanci wannan ai ba a yi amfani da shi ba akwai wasu kasashe da suka ci gaba ruwan ana cewa suna recycling eh yana juyawa ya je sake tatuwa ba eh a je a sake tace to ai wannan an tace shi ya zama ba mustamil ba kenan yawwa wannan za a yi amfani da shi wannan wanda ma ba a tacen ba amma wanda aka tacen ka ya riga ya zamo ainihin eh mutlaq tunda in ka lura ko ƙasa ma ai wannan ruwan da yake sauka a kanta ita ƙasar ce take tacewa take tacewa an yaje can an tauno kuma sai a debo shi da kyau ka gani aha wa yasirun hakanan sassauƙan ruwa wanda halladhu najasatun najasa ta jiɗa cikin shi lam tugayyirhu bata canza shi ba ma'ana ruwan in kaɗan ne sai najasa kaɗan ya faɗa ciki bai canza shi ba to shi wannan ruwan makaruhi ne yin amfani da shi tun da kaɗan ne amma da a ce ruwan yana da yawa kaga hadisi ma yace idza balagal ma'u qullatayn ko to in ruwan yana da yawa najasa ya zuba cikin shi sai in ya canza amma ruwan kaɗan ne najasan kaman ka ɗebo ruwa zaka yi alwala a buta sai aka jefa wani dungur a kwatami talak sai kana gani kwatami ya tashi ya fada yana fadawa sai ya baje kalan da ɗanɗanan da wari gaba ɗaya bai canza ba to wannan ruwan shi ma makaruhi ne yin amfani da shi in akwai wani ruwa ke wasu uruma la ya tawakkan najasa da kuma sauran ruwan dabban da baya kiyaye najasa dabban da baya kiyaye najasa kamar yin su kaji su agwagi haka sai ya zo ya sa bakin shi a ruwa ya sha ya cire to yanzu wannan ruwan shi ma makaruhi ne yin amfani da shi la ma afdalatul baha'im amma banda ruwan da dabbobi suka sha suka rage wannan ba matsala bane dabbobin mu na gida kaman shanu kaman awaki wanda suna cin abinci ne mai tsarki dan sun sha ruwa sun rage wannan ba makaruhi bane aw tafaharat minhu imra'atun khalat bihi ko kuma ruwan da wata mace ta yi wanka ko ta yi alwala da shi kuma halal bai ta wafinta da shi ma'ana ta ɗauki ruwan ta shiga gurin da ba mai ganinta ta yi amfani da shi ya rage to yanzu wannan sauran ruwan ba na ba karanci za ka iya amfani da shi ta amfani ta sa hannunta a ciki ta amfani yawwa sauran wanda ya rage banda wanda ya zuba jikin ke kwana wannan na kwana wa ma ta gayyara bi mukhaladati ajnabiyin ruwan da ya canza bi mukhaladati da yin hulɗa da ajnabiyin wani baren abu abin da baya tare da ruwa in ba manta ba baya mun ci auta gayyar bi ma la yanfaku anhu galiban kaga wannan ba ajnabi bane amma ruwan da ya canza da ajnabiyin bare abin da yake ba tare da shi ba kalkalli kaman kunu an dama kunu kaga ai kunu daban ruwa daban sai kunu ya shiga ruwa har ya canza shi walbauli da kuma fitsari fitsari ya zuba cikin ruwa ya canza shi to yanzu wannan abin da ya shiga cikin ruwan ya canza shi salabahu ad-dahuriyata shi wannan abin ya tube wa ruwa ad-dahuriya tsarkaka ba mun ce ruwa ad-dahur shine mai tsarki mai tsarkakewa ba to yanzu wannan abin da ya shiga ya tube mar wannan tuhuriya din wannan tsarkaka da yamar wannan tsirarin bai bar shi haka ba wa aksabahu hukumahu sai ya tufatar da shi hukuncin shi shi abin da ya shiga cikin ruwan yana shiga da ya canza ruwan sai muka ce ya tuɓe wa ruwan rigan tsarki sannan kuma ya sa man riga na hukuncin shi abin in abin mai tsarki ne kaman kunu ruwan ma mai tsarki ne in abin najasa ne kaman fitsari ruwan ma mai najasa ne aha mafhum na'am aha wa yukrahu an karhanta yin alwala min aniyati izamil maitati daga ƙwariyan ƙashin mushe kaman kan dabban da ya mushe aka fafi aka ɗauko ainihin wannan ƙwariyan kan aka gyara shi ake alwala ko wanka da shi a mai da shi ƙwariya makaruhi ne yin alwala a ciki wa jildiha da fatan mushe shi ma makaruhi ne yin amfani da ruwan da yake cikin fatan mushe ko da an jini wa ya harumu minan naqadaini yana haramta mutum ya yi alwala ko wanka minan naƙadaini daga kuɗi biyu gol ko azurfa ƙwariya ko buta na gol ko na azurfa haramun ne mutum ya yi amfani da shi amma kuma wani jizi'u idan mutum ya yi mutum aka mar butan gol yake alwala da shi alwalan ya yi amma ya aikata haram ba abin da ya shafi haramun shi da ibadan shi wa yajibu taharri yana waje bayin kirdado fi ishtibahi tahir bin najisi cikin inda mai tsarki ya rikide da mai najasa da ka zo sai aka ce a ruwayen nan akwai mai najasa akwai mai tsarki amma ya rikidar- ya rikide ba za mu iya gane wanne ne mai tsarkin wanne ne mai najasan ba kamar yanzu misali ruwa ne an ɗiba a gindin famfo daro daro kawai sai yara suka jefa dungur a kwatami kawai kwatami yana tashi sai ya zuba cikin daro biyu a cikin ruwan muna gani ga nan tilak ya zuba daro biyu sauran darukan kuma lafiya to amma wa'anne ne wanda ya zuban ya rikitar ba za mu iya ganewa ba to yanzu a nan kaga mai najasa da mai sarki mai tsarki ya rikitar kuma ba za a iya gane wanne ne mai tsarki wanne ne mai najasan ba aha shine yace to wajibu tahari yana wajaba mutum yayi kirdado ba nan kirdado ka tsaya ka yi tunani ka yi iya kokarin ka ka gano wanne ne mai tsarkin in ka gano sai ka yi alwala da shi ka yi sallah na'am fa ya tawaddau bima yaghlibu ala zannihi taharatuhu sai yayi alwala da wanda ainihin tsarkin shi ya rinjaye a bisa karfin zaton shi kamar misali in kamar kwatamin ne ka ce dungur din ya ike kuma a wani bangare suka jefa da suka jefa din kai a tunaninka tunda a nan bangaren suka jefa in kwatamin ya taso wani daro ya kamata ya fada duk sai ka gama wannan tunanin wanda tunaninka ya nuna ma cewa kai ina ganin wannan shine mai tsarkin sai ka lura da shi kai sallah shi kenan sallan ka yayi wakila amma wasu malamai suka ce ai akwai mafita ba za a yi haka ba ya za a yi suka ce kawai in ya zo ya tawazza'u ya yi alwala min ahadima daga ɗayansu misali daren biyu ne ko randan guda biyu ne aka ce ma ɗaya mai najasa ɗaya mai tsarki amma ba za a iya gane wanne ne mai najasa wanne ne mai tsarkin ba sai suka ce yanzu abin da za a yi da ka tsaya kana wani tunani tunani ka ɗebi ɗayan ka yi alwala da shi kawai wa yusalli mutum ya ɗebi ɗayan ya yi alwala da shi ya yi sallah in ya yi sallah wai ya gisilu a ba'ahu min sani sai ya wanke gaɓoɓuwan shi daga na biyan sun mu ya tawabba'u bihi sannan shi ma ya alwala da shi wa yusalli ya yi sallah shikenan yanzu misali randa biyu ne sai mai najasa ɗaya mai tsarki ba eh sai muka ce yanzu abin da za a yi ɗebi ɗayan ka yi alwala sai ka ɗiba ka yi alwala ka yi sallah bayan ka gama sallah mu ce to ba mamaki ko wannan mai najasa ne in mai najasa ne ba wai zancen sallan ka ake wa jikin ka ma yanzu akwai najasa saboda haka ɗebi wannan in ka ɗiba mu ce wanke jikinka in ka wanke wanke mai najasa ne ka wanke da mai tsarkin sai mu ce to yi alwala da shi in ka yi alwala da shi ka yi sallah ka yi in wancan ne mai tsarkin sallan ka na farko yayi in kuma wancan mai najasa ne gashi kawon wanke da wannan kuma kayi sallah ba shikenan ba yawwa wato magana farko nan ce kila ra'ayin ne amma eh magana ne mai rauni na farkon ya bu ai in ka lura addini ai ba takura addini ma ji Allah alaikum fi dini min haraj wannan akwai wahala ai amma duk da haka zu kuma ka ce akwai ihtiyati akwai hanyar da zaka bi ka ɗebe shakku na'am ya za ka je kawai kai alwala da wata kila ma mai najasa ne yawwa so haka sai allura zama biyu kenan eh allura zama biyu kenan alwala ɗaya ne ɗayan ai najasa najasa ana alwala najasa ne ai dole a alwala biyun nan ɗaya da najasa kai yawwa sallallahu
ya ce fa in kasura to mutanen farko suka ce to ran dina masu najasan suna da yawa fa ya ce zadat ala adadin najasati wahidatan ya ƙara randa ɗaya a bisa adadin najasan yanzu misali randa bakwai misali sai aka cewa ka ga randa bakwai nan eh guda biyar duk masu najasa ne guda biyu ne kawai masu kyau sai mu ce to yanzu abin da za a yi ba kana son mafita ya kini ba eh in ka zo ka ɗebi ruwa randa na farko watakila shine mai na- mai tsarkin ka yi alwala ka yi sallah sai ka ɗiba a na biyun ka wanke jikinka watakila wancan mai najasa ne ka yi alwala da shi ka yi sallah sai a na uku ma ka wanke watakila shi ma mai najasa ne ka yi haka ka yi haka har ka zo randa biyar in ka zo na shidan ka wanwanke ka yi sallah sai mu ci a randa shidan nan da dole akwai ɗaya mai tsarki saboda haka ka samu shine zada ala adadin najasati wahidatan mun gane wannan wai za mata bariyun idan dabba batuje ya mutu zu nafasin sa'ilatin ma'abocin jini mai kwarara kaji sharaɗi biyu ko in dabban ruwa ne ya mutu a ruwa wannan ba zai ɓata ruwa ba idan dabban ba mai jini ba ne a jikin shi irin dabban da yake kyafaffe ne kamar irin su sauro irin su kuda don sun faɗa ruwa sun mutu wannan duk bai ɓata ruwa ba amma idan dabban na tudu ne mai yawo a tudu mai rayuwa a tudu sannan kuma wanda yake da jini a jikin shi wanda yake da kafofin jini in ka tsaga jikin shi zaka ga jini ba jinin wani wanda ya duka ba to idan ya mutu fi bi'irin a cikin rijiya ya fada rijiya ya mutu fa in tagayyara sai mu duba mu gani an cire wannan dabban an ɗebo ruwan idan ruwan ya canza wajaba na zuhu ya wajaba a yashe ruwan rijiyan hatta ya zula tagayyuru har wannan jirkitan ya gushe kaga dai ita rijiya ba zai a cewa a kwashe ruwan har ya kare ba tunda ruwa ne yana bubbugowa kana ɗiba yana bubbugowa to yanzu tunda ruwan ya canza a yi ta kwarfewa ana zubarwa ana kwarfewa ana zubarwa har a daina jin wannan canzawan in wari ne in ɗanɗano ne in- in in kala ne har a ji wannan abin ya zama babu shikenan ruwa ya yi tsarki aha bayan zalabi nafsihi idan kuma aka rufe rijiyar aka bari da aka cire rago ne ya mutu a cikin rijiyar har ruwan yana wari da aka cire ragon aka je aka jefar ko aka binne sai aka ce a rufe rijiyar ga rijiyoyi da yawa yaushe za mu tsaya muna yashe yashe sai aka rufe rijiyar ana nan ana nan da aka ɗauki lokaci mai tsayi da aka buɗe aka ɗebi ruwan sai aka ji ya koma garau yadda yake ba wannan warin kaga zalabi nafsihi ya bushe da kanshi ba tare da wani abu da aka masa ba to fa zahiru zahirin magana auduhu ila asalihi ruwan ya koma kan asalin shi dama ai ana cewa wai duk ainihin hukunci yana tafiya tare da illan shi wujudan wa adaman haka masu usul suke cewa ba duk lokacin da aka ce abu kaza hukuncin shi kaza ne saboda abu kaza to yanzu wannan saboda abu kaza in ya gushe hukuncin shi ma ya gushe wannan ruwan ba za a yi amfani da shi ba saboda me saboda najasa ya zuba ya jirkita shi to yanzu ina jirkitan najasan babu to shi kenan hukuncin ma ya ɗauki shine fa zahiru zahirin magana auduhu ila aslihi komowan shi zuwa ga asalin shi duk da kabilu zahir dai ba su karbi wannan maganan ba wa in lam yatagayyar to idan kuma abin da ya fada din dabba ba tudiye wanda yake da jini ya fada cikin rijiya ya mutu aka cire shi ruwan rijiyar bai canza ba to ustuhibba an so mustahabi ne annazuhu ya she wannan ruwan rijiyan kuma an zo ya san bi hasabin ma'i za a lura da gwargwadon ruwan wal maitati da gwargwadon mushe idan mushen babba ne ruwan babban ruwa ne za a kwarfe da yawa idan dama ruwan kaɗan ne mushen shi ma ɗan ƙarami ne za a ɗan kwarfe kaɗan shi kenan sai a bari mu je faslun almaitatu matattu walmuskiratu da abubuwa masu sa maye na ruwa kulluha najisatun dukkansu najasa ne duk wani abu in ya mushe ya mutu ya zama najasa duk wani abu in dai an sha zai sa maye ko fura ne ta dade ta zama najasa illa da wabbal ma'i sai dai dabbobin ruwa su kan wannan ko sun mutu mai tsarki ne wa ma laysa lahu nafsun sa'ilatun sai kuma abin da bashi da jini mai kwarara a jiri- a jikin shi shi ma ko ya mutu mai tsarki ne yanzu dan tsutsa ya mutu a jikinka ko kuda ko wani sauro duk zaka iya sallah da shi ba matsala wa ajza'ul maitati yanki yanki na jikin mushe najisatun najasa ne duk wani abin da aka ce macaccen shi najasa ne to in an gutsuro ko miye a jikin wannan abin najasa ne illa shu'ura sai dai gasu jam'i ne na gashi sai dai gashi ko a jikin mushe in aka yanko gashi ka kula akwai bambanci tsakanin cizgowa da yankowa idan cizgowa aka yi wannan tun da gindin gashin yana jikin najasan sai mu ce wannan gashin najasa ne amma idan yanko shi aka yi wannan iya inda aka yanko mai tsarki ne saboda shi gashi baya najastuwa ko a jikin ne ne wa mushbihaha da kuma makamancin gashi mina rishi na jawaska jawaska shine karan abin nan shine ainihin gashi da kara na fuka-fuki idan muka ce arish karan da gashin da yake jikin karan shine arish in muka ce zagaburishin shine wannan gashin ƙasaburishin kuma shine karan wannan ainihin fuka-fukin gaba ɗayan su shi ake cewa arish karan da ainihin gashin idan muka ce zagaburishin kuma gashin da yake jikin wannan ainihin jawaska ƙasaburishin kuma karan da yake jikin jawaska to shi ƙasaburishin ɗin in aka ciro shi a jikin najasa shi ma najasa ne tunda a jiki za a cizgo amma zagaburishi wannan gashin da yake jiki shi kuma in an yanko shi mai tsarki ne aha shi ne ya ce wa mushbiha da abin da ya kama da gashi mai rishi na jawaska wa fi ƙarfin ƙarni khilafun gashin gaba an yi filafa fi ƙarfin ƙarni cikin gefen ƙaho yanzu misali ƙaho ne aka ɓantaro gefen shi a jikin dabba to wannan abin da aka ɓantara mai najasa ne ko mai tsarki ne an yi saɓani idan muka ɗauka gurin rayuwa baya jiɗa a gurin sai mu ce mai tsarki ne kamar gashi idan muka ɗauka ƙaho gaba ɗayan shi ba inda ainihin rayuwa baya jiɗa sai mu ce najasa ne shine aka yi khilafa wa zulfi da kofato irin aka yi funa ainihin kamar dabbobi haka wal aji da haure irin wannan haƙorin da yake fitowa na giwa duka idan an karyo su a jikin da a jikin ah, mushe wasu suka ce mai tsarki ne wasu suka ce najasa ne wa ma ubina duk abin da aka nesantar da shi min hayyin daga rayayye fa huwa maitatun wannan abun mushe ne rayayye ne sai aka gutsuro wani abu a jikin shi to wannan abin sunan shi ainihin matacce yanzu misali dabba ta mutu sai aka yanko wani bangaren jikinta wannan abin da aka yanko ai shi ma mushe ne to haka ko dabbar tana raye sai aka yanko na abu a jikinta to hukuncin wannan abin hukuncin macaccen wannan dabban idan macaccen wannan dabban mai tsarki ne kamar namun ruwa wannan abin da aka yanko mai tsarki ne kamar yanzu misali kifi ne ya turo gefen jikin shi kai baka da karfin kama shi ko kuma in ka je kama shi zai kauce ka samu wani gatarinka ko wani abu sai ka yanko kana gabtara ko ya shiga ruwa dai ka samu rabanka to yanzu wannan wanda ka gabtaron gashi a jikin me rai ka ciro amma ko mai tsarki saboda me saboda shi mushen shi ma mai tsarki na'am
aha wa fi darati jildiya bidibagi khilafun an yi sabani cikin tsarkin fatan mushe bidibagi da jima wai fatan mushe in an je me yayi tsarki ko kuma ko an je me najasa ne shine aka yi khilafa wasurul haiwani sauran ruwan da dabbobi suka sha suka rage wa araquhu da gumin dabba duka ɗahirun mai tsarki ne illa ma ya tanawalu najasa sai dai dabban da yake cin najasa fa yukrahu sai a karhanta ruwan da ya sha ya rage illa ma kana ala fihi najasatun sai dai dabban da ga najasan a bakin shi ana gani ya je saka a cikin ruwan zahiratun najasan a zahiri fa yakunu hukumu su'urihi to hukuncin sauran ruwan da wannan dabban ya sha ya rage hukumu ma hallatkun najasa sai ya zama hukuncin abin da najasa ya zuba ciki kaga abin uku ne na'am idan dabban baya cin najasa sai ya sha ruwa ya rage me hukunci wannan ruwan sai mu ce mai tsarki ne kamar sa- shanun da ake kiwon su a cikin garke to sai aka kawo ruwa aka ba wa sa ya sha ya sha ya rage wannan ruwan ba abin da ya same shi zaka yi amfani da shi ɗaya kenan sannan sai aka ce dabban yana cin najasa amma yanzu baka ga najasan a bakin shi ba sai dai asali shi dabba mai cin najasa ne kamar irin su agwagi irin su kaji da sauransu to irin wannan dabban sai ya sha ruwa ya fitar da bakin shi me hukuncin wannan ruwan dan mu matsa mana matsonan marabu ka gane irin wannan dabban ya sha ruwa ya fitar da bakin shi ne hukuncin wannan ruwan sai mu ce wannan ruwan makaruhi ne yin alwala da shi saboda me saboda dabban da ya sha wannan ruwan yana cin najasa amma yanzu ba mu ga najasa a bakin shi ba sai kuma dabban da yake cin najasan gashi ya ci najasan ya ɗauke bakin shi kana gani ga ne ya sha kwatami ya cire ya zo ya dambara a cikin ruwa ya sha ya cire to me hukuncin wannan ruwan shine yace fa yakunu hukumu su'urihi hukuncin sauran ruwan da irin wannan dabban ya sha ya rage hukumu ma halalku najasatun hukuncin ruwan da najasa ya zuba ciki na'am hukuncin sauran shi hukuma ma halalku najasatun zai zama hukuncin ruwan da najasa ya zuba ciki ai mu kuma ta ba a baya mun ce in ruwan kaɗan ne najasar kaɗan ce bata jirkita shi ba makaruhi ne in ruwan da yawa ne najasan kaɗan ne bai jirkita shi ba ba komai saboda haka yanzu ka za kana gani agwagwa ta sha kwatami ta zo ruwa duro guda ta sa bakinta ko ta sha ba matsala in dai ruwan bai canza ba za a iya amfani da shi amma ruwan kaɗan ne ko bai canza ba makaruhi ne waya jibu gasulun ina'i zan ƙarasa kuwa
na'am za nan kuwa yawwa dama lokacin na barista ne mun mun shiga lokacin ne saboda bai zo ba